الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masjidu darul qur'an da ke daura da gidan distinguished senator muhammad dan juma goje da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na akhda'ul musallin kusakuran masallata na babban malami alhafiz muhammad siddiq ilmishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci daidai wannan lokaci kuma a dukkan zagayewar mako irin wannan yini yau dai muna yini na laraba daren alhamis wanda ya daidai da 28 ga watan zulkida yau hijira na da shekara 1445 daidai da biyar ga watan shida na miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mun kawo ƙarshen darasi cikin kusakuran da ake samu cikin sallar jami'i wanda akwai kusakuran ya ƙalla wajen guda goma sha shida ko sha bakwai da malin ya zayyana karkashin wannan unwani kusakure da ake samu cikin sallah ta jami'i mun bi su ɗaya bayan ɗaya cikin hikimar Allah mun je ga ƙarshensu a yau za mu tashi akhba'uhum inda salatu subuhi kusakuran da ake samu a cikin sallan asuba wannan kuma shine darasinmu na 44 shafin littafi na 98 an fahimta aqta'uhum inda salati subh kusakurai da wa'ansu da yawa daga cikin masallata suke samu a yayin gudanar da sallan asuba domin ita sallan asuba tana da wata doriyar daraja akan sauran salloli musamman da ita da sallar la'asar akwai ingantattun hadisai da suke magana kan faralarsu da ma'aikin Allah yana cewa asqalu salata al munafiqin salatul asri was subh ko salatul isha was subh wa tarwaya sallar take nauyi kan munafikai ita ce sallar asuba da sallar la'asar ko sallar isha da Allah sallar asuba wata rana ma'aikin Allah ke cewa sallar asuba da kun san irin abin da ke cikinta to da ko da rarrafe kun zo kun yi sallar asuba ko da jan ciki domin irin alkhairan da ke cikinta kuma ma'aikin Allah ke duk mutumin da ya samu sallar isha a cikin jami'i ya samu sallan asuba a cikin jami'i to kamar ya yi tsaye wa dare gaba ɗaya domin faralolin waɗannan sallolin a cikin jami'i saboda ka sallan asuba tana da ɗoriya ko mala'iku suna shi suna halattarta kuma ita ce inna qur'an al-fajr kana mashhuda qur'an al-fajr qira'atul qira'atul qur'an fil fajr ana fahimta akwai ɗoruwan daraja da yawa a cikin salon asuba kuma ma'aikin alakita duk wanda ya salon asuba ka na fi zimmatila iya cikin alkawarin allah inda ka yi salon asuba a cikin jami'i kana cikin alkawarin allah ana fahimta to sai malake cewa na farko kusakuran da ake samu yayin salon asuba kira'atul qur'an wa tasbihi qabla al-azan karanta al-qur'ani da tasbihi kafin kiran sallah a dinga rera wannan domin ya zamto wai sanarwa ce a su ta kusa ana fahimta abin kuma ya zama al'ada kullum da kullum ana yi to wannan babu shakka iya cikin kusakurai a dinga karanta alkur'ani dab da ketawan alfijir ko tasbihai kuma ana daga sauti to wannan mala ya ce iya cikin kusakurai da wa'ansu daga cikin masallata suke yi wa qira'atul qur'an watawashihi qabla salatu subh min al-ashiya al-muntashira fi mu'dhami al-aqdar wal baqa malice karanta alqur'ani mai girma da wa'ansu abubuwa da suke amsa sunan tawashi irin kaji an ce ko abin menene a sallan asuba ta zo irin da kowane yanayi da garin kowane gari da irin da suke faɗa ana wani gun zaga ana yi wa sallar kirari haka da abubuwa makamantan wannan su ne tawashi qabla salatu subhi kafin sallan asuba min al-ashya'il muntashira iya cin abubuwa da suka yadu fi mu'dhamil aqdar wal baqa amma a yawancin garuruwa kuma da unguwanni yawancin garuruwa ana samun wannan da sauran ungoyi a cikin garuruwa wasta hasana zalika kathirun minan nas wa an su daga cikin mutane sun ce abu ne ma mai kyau yin haka iya cikin mustahabi abu ne mai kyau wa zalika min qat'ihim wannan iya cikin kusakurai nasu li'anna al-istihsan la yakunu illa bi dalilin shar'i malici abinda zaka ce mai kyau ne a shari'a to baka da dama sai ka samu dalili duk abin da za ka kawo shi cikin addini har ka ce iya da kyau to ana bin ka bashin dalili dole ne wannan idan babu dalili ko ba zai yi ba domin addinin musulunci gaba daya karkashin dalili yake tafiya udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana an fahimta ko kuma inda yake cewa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen wajibi ne ka kawo abu addini sai ya samu dalili wala dalili ala zalika sai ma ce kun babu dalili akan wannan babu hadisi babu asar na sahabbai da tabi'ai babu wala yajuzu ala inkarihim ala mal ala man lam yaf'alu ko bi halatta ayi inkari ga wanda baya yi ba wanda yace shi ba zai yi ba baya yi to bi halatta masa inkari ba qala ibn al-jawzi malam ibn al-jawzi Allah ya masa rahama yake cewa wa qad ra'ayna man yakumu bil layli kathiran على المنارة وقد رأينا من يقوم بالليل yace shi idan sa ya nuna masa wanda zai tashi cikin dare da yawa akan manara irin can hasumiyar masallaci domin a lokacin ina ji babu mukabbirata saut babu laspika sai a wancan kololin masallaci ana fahimta a faya'idu wa yudhakkar sai dinga wa'azi iya tanatarwa a can kan manara can sama masallaci wa ya kara a sura bin alquran sai samu ta sura cikin surorin alqur'ani yana karantawa bi sautin murtafi'a da madaukakin sauti fa yamna an-nas min nawmihim sai hana mutane baccin su ga mai bacci wa yaklidu ala al-mujtahidin qira'atuhu ko masu kokarin sallar dare sai zo ya cakuɗa musu karatun su suna karatunsu a gida suna sallar suna kusanci ga Allah wancan daga sautin sai ya cakuɗa musu karatunsu ana fahimta wa kullu zalika min al-munkarat imamu ibnu al-jawzi yake cewa dukkan wannan suna cin ayyukan kyama a cikin talbisu iblis a shafi na 137 ya kawo wannan magana ana fahimta kun ga shi an ce gano ne ba jiwo ba kenan tunda ya ce ya gani wanda zai hau can rufin masallaci can manara sama ya dinga rera tasbihai da madaukakin sauti da kuma karanta wata sura daga cikin qur'ani to sai ma ne kawo ansa abubuwa guda biyu duk da ƙari ma yace ta da masu baccin da basu ya tashi ba sannan a ainihin ya abin nan ya kuma cakudawa masu karatu karatunsu mai tahajjudin dare to daga sauti iyaka masa wasu wasu a karatunsa musamman mai tilawa shi yasa mai tilawa baya jin mu baya son jin motsin wani ba kusa da shi domin iya so ya mai da hankalinsa guda ana fahimtar wannan abu na gaba akwai mara lafiya ne mara lafiya iya bukatar nutsuwa to wannan karatun naka sai ya hana shi nutsuwa wannan daga sauti da tasbih ya hana yi bacci ba maki iya ya dan samu bacci kaɗan domin ya dade bai bacci ba wannan sai sai ta da shi abu na gaba akwai wanda yake so yi baccin domin iya da sammako a lokacin zai ɗanyi bacci ana asuba zai fita kaga duk wani suna da haƙƙi bai kamata a ce kai kaɗai a wata ibadar da in kai watanta za ta karɓu ba ka zo kai ibadar da za ka yi cikin haƙƙinsu ɗaga sauti wajen karanta alƙur'ani ko tasbihi sai an samu dalili tunda Allah ta'ala yana cewa zakon rabbaka fi nafsika tadarru'an wa kifatan wa duna al-jahr min al-qawl bil hudwi wal asal wa la takun min al-ghafilin suratul a'raf Allah ke ce ka ambaci ubangijinka a cikin ranka ka zauna kana subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haura wala quwwata illa billah kaga cikin lafiya baka lafiya ke ka kwana kana yi bai ma inkari amma daga sautin zai zama to ya shiga cikin haƙin wani ne ana fahimta hatta karatun qur'ani ne afdalu zikir zikiri mafi girma to shi ma bai halatta a ce ka mai da shi al'ada kullum ka ɗaga murya ko ka sa lasifika cikin dare kana yi to akwai haƙƙin al'ummar da za ka shiga wannan kuma akwai wani lokaci da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake zagayawa a garin madina sai biya ta gidan sai na abokan radiyallahu an sai ji iya sallar dare amma kuma sautinsa ƙasa-ƙasa ba a jin abin da yake faɗa sai ya zagayo ta gidan umar ɗan kaɓawa Allah ya ƙara yadda da shi sai ya ji kuma ya ɗaga sautinsa da yawa sautinsa ya bayyana da yawa da asuba ta yi suka je majalisi sai ma'aikin Allah ke ba su labari cewa abokar na biya ta gidanka kana sallan dare amma ba a jin abin da kake faɗa suke ce ya rasulallah ni a fahimta ta wanda nake ganawa da shi iya jina Allah nake ganawa da shi kuma iya jin abin da nake ya sa ban daga sauti ba sai ya ce umar kai kuma na ji ka daga sauti sosai sai ke cewa na yi haka ne domin na tahi masu bacci da kuma na kori shedanu an gane ko na tashi masu bacci kuma na kori shedanu shine dalili na ya rasulullah sai ce to kai ka rage sautinka duk da ka faɗi dalili amma ka rage kai kuma abubakar tunda duk da ka faɗi dalili ka dan ƙara sautinka kada ana fahimta to kan tunda manzon Allah yayi wannan da kansa to bi halatta ka mai da cikin dare kuma lokacin zaka dinga ɗaga sauti wajen ibadarka ba sai ke cikin nutsuwa wanda zaka ji da kanka ko da wanda yake kusa da kai da kake so ita shi ibada din ana fahimtar wannan to ibnu al-jawzi ya ce yin hakan iya cikin munkarat abubuwan da shari'a ta kyamace su haza rahimakallah yace wannan Allah ya ma rahama ala ayyamihim nan ba iyamihim bane alif din fataha gare shi ala ayyamihim wannan fa a wancan kwanukan nasu ne ba ana ganewa wa biduni istigidabi makabbarati saut a lokacin ma ba lasbika ba abubuwa masu daga sauti babu amma suke yake fadar irin wannan abubuwan da suke faruwa da kuma hali na shari'a akan wannan fa kaifa billahi alai yace yaya abun zai kasance gare ka a yau yakunu hukumu zalika fi ayyamina hada ko fi ayyamina hadhihi a wannan kwanukan da muke rayuwa a ciki bi istikdami tilka almukabbirat wajen amfani da waɗannan abubuwa masu daga sauti da su fika da sauransu ya zama to ka zo ka bude lasifika masallacin ka tun karfe 4 ko karfe 3 da rabi ka sa kira'ar wane ka fitar ka sa tasbihin wane ka fitar a makotan masallacin akwai marasa lafiya akwai dattawa akwai masu sallar dare su da kansu ke yi ana fahimta akwai masu bukatuwa ta musamman akwai wanda yake so yi baccin da asusu ba zai zama ko ya tafi harkokin shi kaga duk kai kadai ka takura waɗannan mutanen kuma alhali baka da dalilin haka dan baka da dalilin ana fahimtar wannan saboda ka wannan ba daidai mun da can dai ana yi amma yanzu ina ji karatu duka ya sa an haƙura amma da can har yanzu ana yi ko to akwai wa an zo da ina ji da'awar ba ta je musu ba kenan yawwa ko kuma ta je kuma ba su ba samu umarni su bari ba kenan yawwa amma lalle ilalla wannan kuskure ne kuskure ne mai girman gaske ya zama to kawai ka kunna lasifikar masallaci ka sanya kira'ar wani malami ko zikirin wani malami ka sa da maɗaukakin sauti to akwai haƙƙin al'umma da kake shiga gaskiya kuma in ba su yafe ma ba sai kun yi shari'a da su a gaban Allah gobe da kiyama sau da ka shi dare an yi shi da dama dan nutsuwar zuciya dama an ce al-lailu lil arwah wan naharu bil bil ajsad shi yini na gangar jiki ne amma dare kuma na ruhi ne ana fahimtar wannan sau da ka masu yi ga dalilai daga malamai rashin yin yafi alkhairi ka zauna ka dinga tasbihin kai kadai kana astaghfirullah astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi subhanallah walhamdulillah la ilaha illa allah sai ka kwana kana yi kai kadai ba mai ce maka yi laifi kai daidai haka ake so amma daga sautin da takurawa mutane shine laifi domin musulunci ya biya kowa haƙinsa inna allaha yu'da kulli dhi haqqin haqqahu kowa iya da haƙƙi a rayuwar nan ana fahimtar wannan malik ya cewa kalam ibn hajar malik ibn hajar al-asqalani yake cewa amma ahadasa min at-tasbih qabla subhi wa qabla al-jum'ah min as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam laysa min al-adhan la lugatan wala shar'an ibn hajar yake cewa abinda aka kirkira na tasbihai kafin sallan asuba da kafin sallan juma'a da kuma wasu salatuttuka da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce dole a wannan lokacin za a yi kafin sallan asuba ko kafin juma'a yace laysa min al-azan na farko dai waɗannan bakir baya cikin kiran sallah baya cikin lafuzan kiran sallah la lugatan wala shar'an baya ciki a lugance baya ciki luga ba ta ce wannan iya cikin harafan kiran sallah ba haka nan shari'a ba ta ce iya cikin kiran sallah ba kuma kiran sallah shi aka ce a daga sauti shi wani akwai doka a kansa inda ya kai musulmi ne to dan ka ji kiran sallah ba za ka damu ba hasali manzon Allah ma ce ki arihina bi haya bilal bilal kira sallah ka hutar mana da zuciyar mu ka kira sallah ka sanya mana farin ciki a ranmu ana fahimta amma duk wani zikirin da za a daga sauti iya bukatun dalili kamar tafiya masallacin idi da dawowa ana so a daga zikirin ya fito a naji karkai a zuciyarka hakan sunna ne kamar labbaika allahumma labbaika talbiya ga ma'ajjata daga sautin shi ma akwai dalili ana fahimta duk irin waɗannan guraben daga sautin akwai dalilai amma in dai baya irin guraben da akwai dalili to daga sautin iya yi zama kuskure ana fahimtar wannan wallahu ta'ala alam Wakala maliki cewa wadda ba'dul hanafiya wasu daga cikin masu bin mazhabar abu hanifa kama hakahu as-suruji minhum anna nida qabla al-fajr kamar yadda imam as-suruji ya hakaito yake cewa daga cikin su akwai masu ganin cewa kiran sallah kafin asuba lam yakun bi al-fadil adhan wai ana yin sa ne ba da lafuzan kiran sallah ba ana yin sai da wasu abubuwa wanda ba lafazin kiran sallah bane haka wasu daga cikin hanafawa suka ce wa inna ma kana tadhkiran aw tashiran abinda suka ce shine kamar tunatarwa ne shine tadhkiran aw tashiran ko tayarwa daga bacci an gane ko ko dai tunatarwa ko tayarwa daga bacci sai amfani da wa'ansu lafuza a lokacin kiran sallan farko na asuba ayi da su ana fahimta ya nasu ya ƙalin nasu yau wanda hakan ya afku ga mutane a wancan lokaci malike cewa ha za mardudun to wannan magana ta suba ta tushe kiran sallah da ake guda biyu da asuba duk kowane kiran sallah ake da lafuzan kiran sallah kuma ba wa an su alfaz da za a kawo su wakilci kiran sallah a gun babu shi haka ma'aikin Allah ya koyar bilal ya kira abdullahi bin ummul maktum ya kira ya ce bilalu a ya kira kiran farko ana fahimta abdullahi bin umar makatum kuma ya kira kira da biyu haka manzan Allah ya raba musu wani aiki ne shi bilal zai kira a lokacin mai azumi iya da dama ya yi ya yi sahur ya ci abinci ya komai a lokacin da ibn umar makatum zai kira makaho ne dama shi ana fahimta idan aka ji kiran sararsa kuma shi kenan an rufe ba cin abinci ba sahur ya kare to kaga a shi kiran sallah ne ba wani lafuzan ba ne irin sallah ne manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam sai maliki cewa haza mardud wanda yace lafuza ake fada ko an su tasbihai ko a zakarai to wannan magana ce wanda ba ta da tushe lakin alladhi yasna'ahu an-nas al-yawm abin da mutane suke aikatawa a yau din nan na daga sauti na sakaratun alqur'ani da bude lasfika kafin sallar asuba sai ce muhdathun qat'an abu ne kirkirarren abu ne a yake kawai kirkirarren abu ne wanda ba shi da dalili shi ne muhudat ƙaba'an ana fahimta wannan kuma a ɗaya daga cikin malamai ibn hajar shi ne ke fatar wannan magana wanda yi wa littafin bukari sharhi an gane ko saboda haka idan ma ana yi to ga abin da manyan malamai suka faɗa ba daidai ba ne ba kuskure na biyu da yake afkowa yayin sallan asuba tarku sunnatul azayin al'azaini al'azanaini ko al'azanaini al'azanaini barin sunar kiran sallah guda biyun nan a ce kuma sallacin ko kiran sallah da yake yi ba a yi biyun to shi ma wannan kuskure ne walaƙar sabbata inda sawadul a'azam minal musallin ya tabbata daga mafi yawa sawadul a'azam kamar taron jama'a da yawa kenan jama'a da yawa daga cikin masallata fi kathiri minal aqtar wal buqa garuruwa da unguwanni annal adhanul fajr wahid fard sun mai da kiran sallah guda ɗaya ne kawai ake ba a guda biyu da yawa suna da wannan ƙudurin aransu bal inna ammatihim wa khassatihim yankiruna wa yajruna man yu'azinu azain an yukima asuna fi haba har ma suna daga murya da inkari da tsawa ga wanda suke mai da kiran sallah guda biyu kafin sallan asuba a cikin sunna har tsawa suke musu suna ganin yin hakan kuskure ne ko bid'a ne alhali yin kiran sallah guda biyu ya samu asali a sallan asuba da sallan juma'a wasabit anhu sallallahu alaihi wasallam malice ingantacciyar magana daga shi sallallahu alaihi wasallama annahu kana yu'azzinu azaini azaini manzon Allah ya bada umarni ayi kiran sallah guda biyu a sallan asuba fa an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ta'ala ya kare da ita an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam qal annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna bilalan yu'azzinu bilailin bilal bin rabah iya kiran sallah da daddare ne ma'ana kiran sallar farko kenan fakulu washrabu sai maza Allah ce in kun ji bilalu ya kira sallah da azumi to ku ci ku sha an ba ku dama fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr in kun ji bilalu kun ji muryar bilalu iya kiran sallah to shikenan an ba ku dama ku ci abinci ku sha a lokacin ba a rufe baki masu azumi ba ana fahimta hatta yi azin bin umul maktum har sai kun ji abdullahi bin umul maktum ya kira sallah to a lokacin sai ku dena domin shi a lokacin da ya kira sallah kuma adadin da gitu wannan shi ne kuma makaho ne dama an ci shi abdullahi bin umul maktum makaho ne shi ne wanda allah ya sako da suratu abasa wata walla a kansa ya zo wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam iya so ya masa wata fatawa a addini to daidai zuwansa ga wasu manya daga cikin ƙwarai shawa sun zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzan Allah iya kwaɗayin su musulunta domin manya-manya ne daga cikin ƙwarai shawa idan sun musulunta jama'a da yawa za su musulunta a ƙarƙashin su wannan shine manufa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zo iya yi wa manzan Allah magana shi ko manzan Allah ya iya ganawa da wannan ƙwarai shawa shi kuma lokacin makawo ne bai ga abin da manzan Allah yake yi ana fahimta manzan Allah ya dan kauda kai daga gare shi domin ko yanzu ne ga bako ya zo ma kuma ga dan gida wanda ya kamata ka ba kulawa bako a al'adar jama'a haka abin yake ga bako ya zo ko ga ga bakon fiska ya zo kuma wannan kuma kuna tare da shi a kodiyoshi kaga wancan din zaka fi bawa damar kulawa wai Allah iya da uzurin tafiya wai Allah kana so ka fahimtar da shi abin da kake ka shi kuma wannan dama yau da gobe ta sa kuna tare da shi to manzon Allah sai amfani da wannan yanayin kuma sai Allah ta'ala ya sako sura su kutum akan wannan qadiya din yace abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yadhakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istagana fa annahu talaha har ayoyin da suke gaba da wannan Allah ke cewa ya fiskarsa ta canja ya juya baya an ja'ahul a'ama dan makaho ya zo gare shi Allah ya ce wa ya sanar da kai shi ba tsarkaka yake so ba ko ba wa'azantuwa yake so abin da ya zo da shi so yake samu mafita a addini wa ya sanar da kai ba neman shirya ya zo ba ko kuma in ya shiryar shiryar ta amfanar da shi har za ka juya masa baya an gane ku to a lokacin sai Allah ya sauko da wannan surori ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah ya ji duk inda ya ga Abdullahi bin Umar kutum sai yake cewa ga wanda Allah ta'ala ya zarge ni a kansa ga wanda Allah ta'ala ya zarge ni a kansa manzan Allah kuma ya bashi tsaron garin Madina akalla ya kawo jin sa'o ko sa hudu za a fita yaƙi sai ce Abdullahi Madina tana hannun ka rike mana ita domin shi makaho ne ba iya fita yake ana fahimta wani ita ce kadai da faru manzo Allah ba fishi yayi ba bai yi fishi ba don Allah ta'ala ya masa magana game da shi har ma iya jinjina masa iya cewa har Allah ya tsinkayo tattaunawar mai sauko mun da aya a kanka wadancan kuma Allah ya san da manzala ba musulun da za su yi ba kar ma ya tsaya ba da lokacin sa kansu ba da musulun da za su yi ba to shine Umar dan Khattab radiyallahu anhu idan ya ji mutum ya rikewa a basa wata wallahu ta kullun iya karantawa sai ce wannan munafiki ne haka yake faɗa ya ce kullum ya kai samu wani limami ya ce kai ina zargin ka akwai munafirci a ranka a ce ba ka da sura sai wannan kullum ita za karanta duk surorin ƙorani ba za karanta wata ba sai wannan Allah ta'ala ya kare da su to shi abdullahi bin umar kutum an ce idan kun ji kiran sallah sai ku dakatar domin shi mutum ne makaho baya kiran sallah sai an ce masa alfijir ya keto alfijir ya keto an fahimta sai maliki cewa amma ma zahaba ilaihi hanafiya amma abinda hanafawa suka tafi a kansa min alqawli bi azani wahid cewa kiran asuba ma kiran sallah ɗaya ake mata to fala dalila alai ba su dalili akan wannan taqobihul hujja wanda za su tsaye da hujja akan wannan wa kullu ma zakarahu fi asanidiha makan duk abinda za su faɗa duk abinda za su faɗa akan wannan injimala to a sanadin maganarsa akwai ta cewa aka ba ta tabbas to ai magana ma ta kare tun daga manzo Allah abin da ya tabbatar a lokacinsa a rayuwarsa yace shi Bilal ya kira na farko Abdullahi bin Umm Maktum ya kira kira da biya magana ta kare kuma me ake nema bayan wannan ai duk wata hujja bayan wannan take bi game da kiran sallah guda biyu a asuba kuma ba da azumi kullum haka ake yi ba wai sai da azumi kawai ba kiran sallah biyu kuma a juma'a ita kuma ta samu asali lokacin Usman dan Affan ne manzon Allah a lokacinsa ba a yi kiran sallah biyu a juma'a ba haka nan Abubakar Siddiq shi ma haka Umar bin Khattab shi ma ba a yi ba sai a lokacin Usman dan Affan ya sunnanta kiran sallah guda biyu a juma'a kuma dalilinsa shine a lokacin Madina ta bunƙasa mutane sun yawa kuma an buɗe harkar kasuwanci wasu in sun shagala da kasuwa har sai a yi kiran sallar a yi sallar ma ba sani ba an fahimta don musamman ana kama kuɗi to kaga sai shi ɗai shagaltar da su da yawa to usman sai ce to idan asuba idan juma'a ta kusa ta rage kamar awa ɗaya to sai a je kasuwa ƙwallo kiran sallar a kasuwa duk wanda yake kasuwa sai a sanar da a tunatar da ita juma'a ba ta kusa idan ka baje haja ka buɗe buna ya ka fara tattarewa sai in kana da niyya kuma kana da imanin sallah sai ka zo kai sallan juma'a ba kuma yasa Allah ce fa yaza qudiyati salati fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wa dhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun idan an kammala sallar juma'a kuma kasuwancin kuma ba wanda yake ka zauna kuma kai kasuwarka ka nema farallan daga cikin farallin Allah a lokacin da sahabbai Aliyu iyanin da sauran sahabbai duk ba su yi masa inkari ba inda manzo Allah ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin mahdiyyin abinda abubakar ya yi a cikin addini to hujja ne kai kai tsaye baka da matsala abinda umar ya yi a addini kai tsaye kai yi dalili ne abinda usman ne abinda aliyu yi wannan guda hudu tunda manzo Allah ya tabbatar duk abinda suka yi addini ne sallallahu alaihi wasallam ana fahimta sai malike cewa duk abinda suka faɗa akwai ta cewa a sanadin wakalar sana'ani imam sana'ani yake cewa ba da munakasha hadith bin umar bayan ya tattauna kan hadisin abdullahi dan umar allazi ihtajja bihi abu hanifa wanda abu hanifa shine madogararsa gaba da waccan magana wa bayanu da'afi kuma shi imam sanani yayi bayani kan raunin wancan hadisi wala yakfa annahu la la yuqawimu alhadith allazi ittafaqa alayhi shaykhan yace babu ba ba zai boyu ba shi wancan hadisi na abdullahi da umar ba zai taba cin karo ko ya tsaya ya yi gaba da gaba da hadisin da Bukhari da muslim suka fito da shi ba walau sabbata annahu sahihun ko da wai a makaddarance a ce hadisin ya inganta la ta'awwala alayhi annahu qabla shari'iyyatul azan al-awwal yace ko da hadisin ya inganta aje ya inganta to hadisan an yi shi ne kafin a shar'anta kiran sallar ba ko na azuba kuna fahimta kun ga dama akwai wannan hanyar cikin ata'ar idan hadisi wannan da wannan ya zo wannan ya ce ayi wannan ya ce kada ayi to daga cikin hanyoyin da ake warwarewa cikin kwanciyar hankali akwai yiwuwar ɗayan nasik ne ɗaya da mansuk ne ɗayan an yi shi kafin a shar'anta yin ɗayan wani kuma duk ɗalibin ilimi ya san wannan a ƙurari ma akwai wannan da yawa dacin an ce idda idan mace mijinta ya mutu shekara suke yi ba sa fita wallazi ne tofona miku ya zurna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila hawla ghairi ikhraj shekara guda za su yi suna zaune ba su fita san sake wani auren ba to sai musulunci ya ce wallazi ne tofona miku ya zurna azwajan ya tarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashra sai abin ya da kuma wata hudu da kwana goma kuma wacce aya tana nan ta farko da makaranta ta biyu ba tana nan an fahimta amma da ta biyu za a yi aiki ba za a yi ta farkon ba akwai su da yawa wa in yakun minkum mi'atun sabiratun ya galibu mi'atayn wa in yakun minkum mi'atun ya galibu wa alfayn bi idhnillah wallahu ma'as sabirin dacin an ce mutum daya zai tinkari mutum goma mutum biyu su tinkari mutum 20 sai ka ce al'ana kaffafa Allahu anku wa alima anna fikum da'afa to ga sassauci ya zo daga Allah yanzu an ce in kun kai ku ɗari. to ku fuskanci mutum 200 in kun kai ku dubu ku fuskanci mutum 2000 an fahimta to duk wani suna cikin nasiru masu a cikin qur'ani to shi ma wannan hadisin inji malaki shi akwai yiwuwar hadisin abdullahi dan umar in ma ya inganta na magana kiran sallah daya asuba to an faɗe shi ne kafin a shar'anta kuma kiran sallar farko da na biyu wannan kuma duk yayin abu ne ba wani abu ne mai matsala cikin musulunci ana fahimta himmalaci ƙabla shari'iyyatul azan al'awwal fa'inna kana bilalan huwa al-mu'azin al'awwal domin shi bilal shine mai kiran sallah na farko in jimala summa akhadha ibnu umm maktum ba'da zalika mu'azzinan ma'a bilal sannan maza na sake dauko abdullahi bin umm maktum yazo mai kiran sallah bayan bilal din kuma kuma kowanne an bashi aikin sa yana yi fa kana yu'azzinu al-azan al-awwal kamar yadda aka faɗa bilal iya kiran sallar farko لما ذكره صلى الله عليه وسلم لما ذكره صلى الله عليه وسلم من فائدة إيقاظ النائم وإرجاء القائم manzo Allah sai ya ce kiran sallar farko fa'idarsa shine iqazun na'imi wanda yake dogon bacci zai farka wa irja'ul qa'im wanda kuma yake tsayuwar dare zai ji kwadayin cewa asuba ta kusa zai dage domin karshen alfijir ya zo masa iya cikin tsayuwar dare summa iza tala alfajir azzana ibn ummul maktum sannan idan alfijir kuma ya keto lokacin sallah yayi sai abdullahi bin ummul maktum ya kira sallah akwai yiwar wancin hadisi da hanafawa suka rike akwai yiwar kafin a shar'anta kiran sallah biyu ne aka yi hadisi an bayyana wannan wa qala jumhur mafi yawa daga cikin malamai suka ce yajuzul azan qabla al-fajr mutlaqan kiran sallah a asubanci kafin alfijir yake to wannan ya halatta a sake ba kaidi fi ramadan wa gairihi a ramadan da wani ramadan kilafan libinul qattan sabanin malam ibnul qattan fa innahu khassa bi ramadan khassuhu bi ramadan shi kuma ya ce kiran sallah biyu ko ramadan ake yi ba wai a kowane lokaci ba da shi da hanafawa din duk maganar su akwai kuskure a ciki kiran sallah biyu tabbatacce ne a ramadan da wajen ramadan wani shine abin da jumhur na malamai suka ce wallahu a'lam kuskure da uku iqa al'azanu sani kabla wakatihi yin kiran sallah na biyu kafin lokacinsa ina lada ne ku kiyaye ita sallah idan ka yi ta kafin lokacinta ba ta yi ba ko da mantuwa ballantana ma da sani idan da mantuwa ne ba ta yi ba wa'ansu malamai sun ce wadda ka yi da cikin mantuwa akwai yiwuwar in allah ya so zai mai da ita na fila amma idan da gangan ne ka san sallah ba ta yi ba ka yi ta na farko dai baka da sallah na biyu kuma ka yi zunubi an bai nan na farko sallah ba ta yi ba na biyu kuma ka yi zunubi domin ka kirkiro wata shari'ar da Allah bai shi a yi ba domin inna salata kanat alal mu'minin kitabun maquta ita sallah dama ita ce da kuskure ko da rahin sani to baya ba da uzuri wai dan kai ta lokaci bai ba ta karbi yiwa daga zarar ya bayyana gare ta lokacin da kai sallah lokaci mai wato ta rushe wannan sallah babu ita dole ka jira lokaci sana kai wannan sallah fahimtu to sai mala yace yin kiran sallah kafin ketowan alfijir wannan kuskure ne kiran sallar da in an yi za a ga cikin sallah din kenan iqa'ul azani sani qabla waqtihi a kira sallah na biyu kafin lokacinsa wa mithlu hadha al-qata yaj'alu an-nas yaqa'una fi harajin shadid malaci irin wannan kusakuran suna sa mutane su fada cikin kunci mai tsanani wa mukhalifatu shari'a kuma su sabawa shari'a fi salati ma cikin sallolinsu wa bi kasa man yusalluna fi biyutihim mithlu an-nisa musamman masu sallah a gidajensu wanda shari'a ba ta ba su dama su tafi jami'i ba kamar mata ke wa ashabul a'dar da masu uzuri li'annahum yusalluna qabla kulli waqti da yawan su za su yi sallah kafin lokaci ya shiga wa kazalika fi suhurihim haka nan za a tsaida su cikin suhur din su kuma lokacin tsayawa bai yi ba li'annahu la yafdi ila ta'jil al-imsak yaran sallah lokaci bai ba iya sa a gaggauta rike baki kuma lokacin rike baki bai yi ba wa huwa mukhalifu li hadihi sallallahu alaihi wa sallam wa amrihi yin kiran sallah lokaci bai yi ba iya cikin abin da ya saba wa sunnar manzon Allah kuma iya cikin abin da ya saba umarnin su sallallahu alaihi wasallam an fahimta saboda ka a fahimtar da ladanai duk gaggawarka to ka bari lokaci yayi idan ka kira sallah lokaci bai ba kuskure ne kuma zai zaka jefa wa an su mutane cikin gadari wa an za su yi sallah lokacin su ba ta yi ba kamar mata da masu uzuri da yawa an fahimci wannan ko mai azumi zaka haramta mai cin abinci kuma a lokacin haramtawar bai yi ba da sauran makamantan wani abubuwa kuskure na hudu at-tasawibu fil azani thani at-tasawibu shine fadin as-salatu khairu minan naw a ce sai a kiran sallah na biyu za a fada ba na farko ba to malai ce wannan kuskure ne ana fahimta as-salatu khairu minan naw abin da ya tabbata da dalilai masu inganci da kiran sallah farko ake ba kiran sallah na biyu ba kuma ka dauko abin a hankalce ma an kira sallah an ce as-salatu khairu minan naw ana so a fahimtar da wanda yake bacci ne ko kuma a wanda ya tahi dama already yayi na filfilin sa iya jira rakatan al-fajr kalmar da wata dacewa ga mai bacci an fahimta mai bacci wanda bai farka ba to shi ake so a sanar da cewa alkhairin sallar asuba ko alkhairin rakata ne fijiri kafin sallan asuba khairu minan naw yafi alkhairin duk wani dadin bacci da zaka samu kai ba ma bacci ba hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce raka'atanul fijiri khairu minad dunya wa ma fiha raka'a biyu da zaka yi takaitattun nan takaitattun nan wanda ba a so ka tsawaita su ma in alfijir ya ke to kafin ka zo masallaci ai jami'i da kai to ya fi duniya da abin da ke cikinta la haura wala quwwata illa billah ko malam usaimi nake cewa duniyar bai ba ta yanzu tun lokacin annabi adam alayhi salam har zuwa karshen ta duk wani alkhairin cikinta bai kai alkhairin raka'a biyu ta alai da katan da bijiri ba an fahimta kaga duk wanda yake barin rakata da bijiri iya asara mai yawa kuma ita dama a gida ake so a yi ta ka tashi wa Allah ta mai kai abubuwanka na cikin dare alfijir ya keto idan ka biyu kana zaune an kira sallah to sai ka yi ta takaitattu a ɗakin ka sai ka fito masallaci kuma idan ka zo masallaci liman bai zo ba sai ka yi tahiyatul masjid gaiso masallaci ma raka a biyu takaitattu sai ka zauna ka ci gaba da azkar ɗinka da abin da Allah ya hori mahalli man ya zo a tada sallah kuma wani abu na sallan asuba kamar yadda na faɗa ɗazu duk da cewa malam zai kawo maganar ana cewa ita ce idan ka kai sallan asuba ka zauna inda kake a masallaci ko dai kana karatun alkur'ani ko kana ba da ilimi ana zo ana karatu a gunka ko kana tasbihi ko kana tahmidi ko dai kana wani abu ne daga cikin azaka da tasbihan kana wannan baka fatse ba har sai da rana ta fito sannan kai raka'a biyu na nafila bayan rana ta fito to manzon Allah yake cewa an baka ladan haji da umara cikakku haji da umara yar miliyan takwas ɗin ko ko ba ka biya bana to wannan zaman da zaka yi na awa daya tsakanin sallan asuba kafin rana ta fito to ka samu alkhairi sama da na miliyan takwas da Allah akwai kasuwanci da zai harba da wannan riba babu shi kuma kullun ne wannan ba wata ranar kaza da kaza kullun ne yau idan kai haka Allah zai baka gobe idan kai haka Allah zai baka domin shi a farlan agun Allah ba ta kare kuma dududu zama bayafin awa daya ba tsakanin sallan asuba an kammala kafin rana ta fito bayafin awa daya bayafin awa daya kuma wannan falada ne daban abin da ka yin ladansa iyana idan karantarwa ka yi ladan karantarwa ka iyana idan karatun ƙur'ani ka yi ladan karatun ƙur'ani ka yana nan idan tasbihin ka yi idan istighfar ka yi duk suna nan wannan wani ɗoriya wata farla ce daga Allah wanda takaitaccen lokaci ne da mutane da yawa wa'an za su koma bacci wani zai je BBC da America wani zai ɗau Facebook ya duba kai kuma ka ce kana gaban Allah ba inda za ka tashi to sai Allah ya ba tukwici an ba ka ladan haji da umara cika ku in ji mazan Allah kuma wanda ka je da kuɗin halal ba karma karma ba ciwa ciwa ce an fahimta kaga sallan asuba ce kaɗai take da wannan falla ka zauna ka yawa ɗaya bayan ta rana ta fito ta same ka kana zakar kana karatun qur'ani kana karatu to ga irin falar da Allah ta'ala ya ce za a baka yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bayyana wannan to sai malik ke cewa a abubuwan da suke faruwa kafin kiran sallah din ko kuma a salatu kairu mina nawm a yi ta a kiran sallah na biyu wannan kuskure ne sai malik ke cewa haza qatawun yaqa fihi ba'd al-mu'assirin wannan kuskure ne da wanda da yawa daga cikin masu kiran sallah suke afkawa cikinsa wa huwa mukhalifu li sahihil hadith ya saba wa ingantaccen hadisi wa tasawib abin da ake cewa tasawib shine huwa qaulul muazzin fadin mai kiran sallah as-salatu khairu minan nawm as-salatu sallah khairun minan nawm tafi alkhairi daga bacci ana fahimta inna ma shuri'a fi adhanil awwal wannan an shar'anta ta a fade ta kiran sallah na farko alladhi yakunu qabla kulli waqti bi nahwi rubu'i sa'a taqriban wanda kafin sallan asuban ta fito kamar da ɗaya cikin hudun awa kamar minti 15 kenan kafin alfijir ya keto sai ai wannan asalar kairumin nan ko minti 30 ko minti 45 ya halatta ana fahimta kamar yanzu misali ana kiran sallan asuba karfe nawa kuke kira nan asuba karfe uku da da ake kira a shiga hudu da minti hamsin to ya halatta tun karfe hudu ma'ai karfe hudu daidai idan an kira sallah na farko sai ce a sanar ta kairu minan nau kaga akwai akalla minti wajen arba'in a wannan tsakani ya halatta ka tashi ka yi alwala ka shirya ka ɗanyi na filfilinka kana zaune kana askar ko tasbihi ko istighfari har a kira sallah na biyu idan ka biyu ka yi rakata da lafiyar ka ta masallaci wannan shine dalili ko manufa na yin wannan as-salatu khairu minan nawm to mala yace a kira sallah na biyu ake kamar yadda ya kawo ana sai yake cewa a fa an ibn umar radiyallahu anhu daga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare da dasu kale yake cewa kana al-adhan al-awwal ba'da hayy ala hayy ala al-falah kuma shi as-salatu khairu minan nawm a kira sallah farko ake kuma bayan an ci hayy ala al-falah hayy ala al-falah kafin a ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah kafin kabarbari guda biyu da kalmar shahada to ana ke cewa as-salatu khairu minan nawm bayan an gama hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah sai a ce as-salatu khairu minan nawm a wannan tsakanin ake faɗa su shine ba'ada hayya ala salah bayan ka ci hayya ala falah kai as-salatu khairu minan nawm marratayn sai ladan ya ce as-salatu khairu minan nawm sau biyu haka hadisin Abdullahi dan Umar yace ففي حديث أبي محظورة حديث أبي محظورة وإذا أذنت بال وإذا أذنت بالأول من من الصبح إذا ذاك كيران صلى فرقنا الصبح فقل الصلاة خير من النوم to kace as-salatu khairu minan nawm as-salatu khairu minan nawm so biyu kenan haka abi mahzura yake karantar da mazo wanda yake koyawa kiran sallah kuskure na biyar قولهم صدقة وبررت فدن cewa kai gaskiya ka kubuta yaqulu hadha hadhihi al-lafza zaka ji wani suna fadar wannan lafazin kathirun min awamin nas da yawa daga cikin gama gare mutane inda qaulul muazzin fi salati subhi fadin ladan a lokacin kiran sallan asuba da yace as-salatu khairu minan nawm sai ka ji wani ya ce sadakata wa bararat ma'ana kayi gaskiya kuma ka kubuta wa hadhihi du'a ghayra sabit fi sunna as-sahiha yace wannan lafuzan basu inganta a sunna tabbatacciya ba wa huwa min ziyadati wa aqta al-musallin iya cikin ƙare-ƙare da kusakurai kuma na masu sallah as-salatu khairu min ba abinda ake cewa shiru ake yi ai duk lafazin kiran sallah ana mai ta shigo to amma shi as-salatu khairu minan nawm shi ma yake ce as-salatu khairu minan nawm haka wa an su malaman suka ce wasu suka ce kai shiru kawai ana fahimta sai ma ce qala ibn hajar fihi la asra lahu ibn hajar ce wannan lafazin da ake faɗa babu wani dalili akan su ba komai ko kirkira ne da kuma ƙara-ƙara cikin addini wasu sunna bil fard kuskure da shida sadar da sunna da farilla ba ba za ka bar intabal tsakanin su ba wannan kuma kuskure ne shi ba kasiru minal musallina yaqumu ila salati nafila ba'da al farida ko an su daga an sai sallamar farilla ko yayi su miƙe su kawo nafila duna zikrun ba tare da sun zo sun ambaci Allah da manzon Allah ya koyar ba an gane ko aw faslun bainahuma bi kalam ko su rabe tsakanin farilla da nafila da magana kawai ana cewa assalamu alaikum kai husta shi wannan kuskure ne wa haza manhiyun anhu wannan ma an hana yi wannan din ba sonka da nafila sai ka bari kai tasbiyan da manzon Allah ya koyar akalla ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zala jalal ikram Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati kai tasbihi 33 tahmidi haka takbiri haka ka karanta ayatul kursi ka karanta qul huwa falaq nasi to akalla kai wannan sai ka tayi kuma kai na birbilin ka ana fahimta ba a son daga cewa assalamu alaikum kai kai meke kama nafila bi halatta ba mala yace wannan manhiyun anhuma an yi hani game da wannan din sai malik ya ce fa'ana umar bin fa'ana amr bin aba daga amr bin aba anna nafi' bin jubayr nafi' bin jubayr arsalahu ila sa'ib ibn uktnamir ya aika shi wajen sa'ib ibn uktnamir yas'aluhu an shay'in ra'ahu minhu ma'awiya fi salah akan wani abu zai tambaye shi abin da ya ga ma'awiya ibn abu sufyan iya aikatawa fi salati a cikin sallah fa kala sai ce na'am sallaita ma'ahu aljuma'a fi almaqsura falamma sallama al-imam fa kumta fi makami fa sallait falamma dakala arsala ilayya fa kala la ta'ud lima fa'alta idza sallaita al-jum'a fala tasalliha fi salatin hatta takallama aw takhruja fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amarna bi zalika ala tusil salat hatta tatakallam aw takhruj shi wannan bawon Allah yake cewa a kai sallah da shi ta juma'a a cikin masallaci falamma sallama lokacin da yi sallama qumta fi makami fasallait sai na tashi sai na yi sallah sai na tashi a gunda na yi sallama sai na yi sallah kawai falon ma da kala lokacin da ya shigo ya gani daga yin sallama na yi sallah na tashi ina nafila arsala ilayya sai turo a kira ni fa qala sai ta la ta'ud kar ka irin wannan daga yin sallama na fadila ka miƙe kai nafila kar ka ƙara an fahimta kina la ta'ud lima fa'alta kar ka ƙara aikata abin da ka aikata din nan idza sallaita juma'a idan kai sallar juma'a falata silha karka sadar da sallar juma'ar ka bi salati da wata nafila hatta ta takallam hatta ta kallama har sai kayi magana au takhruj ko ka fita ma daga cikin masallacin fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallama domin shi annabi rahma sallallahu alaihi wasallam amara nabi zalika ya ba mu umarni game da wannan din yace ala ku tsaya ku ji ko kuma Allah tusil salat hatta takallama aw takarut kar ku sadar da wata sallah da sallar juma'a har sai kun yi magana takallami ne tasbihi ake nufi ba wai surutun ka ba har sai kai tasbihi da aka koyar a shi bayan sallah kenan sannan ko kuma ka fita daga cikin masallacin sai aka baka dama kai nafila kuskure na bakwai qira'atul fatiha akiba sala karanta fatiha daga zarar an yi sallama kala ash-shakiri imamu shakiri yake cewa wa qira'atul fatiha ta ziyadatun fi sharfin nabi sallallahu alaihi wasallam akiba salatu subh sai ce wa suna cewa karanta fatiha ƙari ne wajen matsayi da ɗaukaka ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga zara an yi sallaman sallan asuwa wa qira'atuha akbar zuhur wal asr wal maghrib wal isha karanta fatiha daga zara an yi sallaman sallan azahar da la'asar da magariba da isha li abubakar wa umar wa usman wa ali su kuma ƙarin daraja ne abubakar umar usman ali radiyallahu anhum ajma'in allah ya ƙare da su gaba ɗaya sai ma da ce itiƙadan bi annahum yahduruna ghus fa'il zalika hina mautihi wai sun yi ƙudiri cewa duk mai wannan daga an yi sallan asuba ya karanta fatiha sallan azahar sallan la'asar sallan magariba sallan isha wai sun ƙudiri cewa idan mutum ya mutu iya wannan to a yayin da ake masa wankan ga waɗannan bayan allah za su zo manzan allah da abubakar da umar da usman da ali za su zo kaga wannan yan gaske ne ayi mu za mu kama yi kuma gaske ba ne in dai gaske ne wallahi mu za mu kama yi abin da suka ƙudire kenan abinda aka dora su aka duk mutumin da yake wannan bai daina ba har ya mutu to lokacin da ya mutu za a mai wankan gawa to waɗannan bayin Allah za su zo gunda ake masa wankan gawa an fahimci wannan aw su'alihi fil qabr ko lokacin da za a tambaye shi a kabda zo tsaya to malaci munkarun min al qawli wa zura wannan mummunan zance ne kuma ƙarya ce an fahimta munkaran min al qawli wa zuran mummunar magana ce kuma ƙarya ce to misali ni na karanta in ma haka ne kai ma ka karanta ko mun mutu tare to wajen wa za su je wajen wa za su je to su dai mutane ne kuma jikuna ne kuma a lokacin jikinsu bai rarrabu ba rayuwar manzon Allah da Abubakar da Umar da Usman in iya masallaci shine a masallaci baya gida in iya gida shine a gida baya masallaci kaga jikinsa bai zama a jaza'i ba an fahimta to koda wannan kudurin ya inganta to gun wankan wa za su je su kaga magana ce bata da asali bata da tushe ana fahimta to sai ma ce munkar min alqawli wa zura wani iya cikin mummunar magana kuma ƙarya ce tsagoran ƙarya shine zur ƙaryar da bata da dalili ba ma kama a cikin magana saboda duk wanda ya ci karo da wannan to ga irin abinda malamai suka ce magana ce mai ƙarya wanda babu wani abu na ingancin gaskiya a cikinta ana fahimta sai ba rike cewa a wa shar'ahu shaitan al-garu shaitan ne ko shar'anta wannan mai rudarwa shaitan ne mai sa rudi ya shar'anta wannan amma ba daga Allah ko manzon Allah ba takbilul asabi' wa wad'uha al-ainayn sumbatar asabi'a yan yasu da kuma dora su akan idaniya a ina kenan qala shakiri imamu shakiri yace wa jama wa jam ru'usul asabi'i ladayn da hada yan yatsun hannaye an gane ko waja'alaha alal aynayn da dora su kan idanuwa ba'da salati daga zarar an yi sallama ma'a ma ma yaqra'uhu tare da abin da aka ce me wannan zai karanta wata ƙabili a zafirin ibahamai da sumbatar farcen waɗannan manyan ‘yan yatsu wa masula ainihin bihima da shafar idanuwa da su ta gafil kabir wa jihalun khatir sai ce wannan gafara ce mai girma da kuma jahilci mai haɗari a ce kawai ka sambacin yatsun ka shafa su akan ido ko ka sambaci waɗannan manyan yatsun faratansu ka shafa su akan ido daga zara an yi salama sallah ita wannan gafala ce kuma jahilci ne suna ba tabbatar da wannan ba wa suna tarku kullu zalika illa illa dalilun alaihi albatta yace duk wannan abubuwan sunna ta ce ka bar su abin da aka samu dalili kawai yasa ya yan uwa duk abin da za a ce ma akwai lada ko ana aikata ya cikin addini babban abin da za ka jami'a mai dalili akwai aya akwai hadisi akwai magabaci a kansa idan an samu fulani lafiya ka ci gaba da kayanka amma duk abin da aka je babu dalili kuma an ce addini ne to barinsa shi ne mafi alkhairi a kuskure na tara da za mu tsaye a kansa ƙira'atu ba'adul ayat karanta wa'ansu ayoyi wa ƙira'atu kawatimi suwa da karanta ƙarshen wa'ansu surori kuma wa ba'adul ayat da wa'ansu ayoyi kuma akibar taslim daga tsara an yi sallama fi ba'adul salawat a wa'ansu salloli na farilla shi ma malice malice la dalila alayhi wani shi ma babu dalili ƙala shakiri imamu shakiri ya ce la na'alam lahu asalin fil kutubi sunna irin waɗannan abubuwan da ake yi to ba mu taɓa samun asalinsu a cikin littafin sunna ba ana fahimta abinda manzan Allah ya ce ya koya wa an so daga cikin sahabbai daga zarar an yi sallama sallah daga zarar an ce assalamu alaikum to farko abinda za ka faɗa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah haka ma'aikin Allah ya koyar ana fahimta sannan ka ce Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zana jilali wal ikram sannan ya faɗa wani sahabin sai ce kada ka yadda ayi sallar farilla baka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husnul ibadatika ba kuma ya koyar ya ce duk mutumin da yake karanta ayatul kursi bayan sallar farilla ba abin da zai hana higa aljanna sai dai mutuwa an fahimci wannan ya karantar ya ce asuba da magariba ka karanta ulhu uku falaki uku nasi uku ya ce a zahar la'asar isha'i ka karanta ulhu ɗaya falaki ɗaya nasi ɗaya mazala ya koyar da wannan to kaga duk waɗannan su ne masu dalilai su ne yinsu kuma akwai lada kuma raya suna ne amma duk abin da ba shi dalili aka ce daga zara an yi salama kai shi karɓi da shi ka ɗau mai dalili shi ne mafi inganci an fahimci wannan wallahu ta'ala alam mun kawo ƙarshen darasinmu ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ya fi mana Allah muna roƙonka ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah muna roƙonka ka nuna mana kuskuren mu da ka ba mu ikon gyara shi Allah ta'ala muna roƙonka sa mu yi lafiya mu gama lafiya Allah ka ji kan mahaifan mu Allah ka sa aljanna ce makomar mu da su gaba daya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala ka shirye da mu da zuriyar mu ya Allah ya Allah ka dora mu a tafarki madaidaici ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙon ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka mai alkhairi Allah ta'ala ka bamu damuna mai alkhairi Allah ta'ala marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah mu kuma ka dade mu da lafiya da imani Allah ta'ala muna roƙon ka masu bukatu cikin mu na alkhairi Allah ka biya mana waɗanda muke tsoron wani abu na rayuwa ya faru da mu Allah ta'ala ka tsare mu gaba daya Allah ta'ala muna roƙon ka duk masu taimakon addini Allah ka taimake su ya Allah a kusa ko a nesa a fili ko a ɓoye Allah ka taimake su Allah ta'ala masu yi wa addinin mazagon ƙasa a fili ko a ɓoye Allah ka mana maganin su waɗanda muka rasa a cikinmu Allah ka jikan su masu fama da jinya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala ka ba mu damuna mai albarka Allah ka fidda mu daga cikin wannan kunci da muke ciki mu yawai sai istighfari iya cikin sabuba na warakar matsala mu yawaita istighfari mu yawaita son juna mu yawaita alkhairi ya dinga gudana a juna mu koda na magana ne to wannan iya cin abin da Allah zai kalle mu ya sassauta mana amma kankamewa da tsayawa kan ra'ayi da kin saukowa wannan iya sa Allah ya fishi da mutane ana fahimta mu yawaita istighfari mu yawaita addu'a mu karanta surutai marasa amfani mu dinga shiru da bakunan makan abin da ba shari'a ba ce yawan surutu ba abin da zai kara mana sai musiba amma mu yawaita istighfari da komawa ga Allah ga addu'o'i Allah qaribun mujibud da'wa Allah iya kusa da mu ko mai jin addu'a ne kuma ya ce in mu roƙe zai amsa mana Allah ka amsa mana Allah ka fidda mu daga cikin mawuyacin halin da al'umma suke ciki Allah ka mana sauki daga gare ka ya rabbul alamin akwai wasu bawan bayin Allah da muke alaka da su a wannan majalisi daya Allah ya jarabe shi da rasuwar yassa ya wajen shekara goma sha uku shi ne malam ɗan ladi wanda yake da kemis a nan tsallake wannan layin can titin da ya gabas akwai kemis ɗinsa a daidai gun kuma dukkan darasi muna yi da shi ana na laraba da juma'a kullum muna yi da shi yassa ta rasu bai kwana uku ba yau muna don Allah ya jiganta Allah ya gafarta mata Allah ya sa aljanna ce makomarta su iyayenta da sauran yan uwa da al'ummar musulmi kuma Allah ta'ala ya ba mu hakurin jure wannan rashi Allah ya fi mata Allah ya fi mata akwai wani ibrahim tambari a tela mai afuwa mai aski ibrahim tambari mai aski wanda shagonsa iya cikin jerin shagunan nan nan tsallaken arewa da titi to shi ma ya haɗu da jinya ta ciwon hannu irin karkare ɗin nan aka yi ta magani a shi hannun iya ci daga ciki ba sani sai da aka je asibiti suka tsere suka masa aiki yanzu akalla wajen kwanansa uku hudu a cikin asibiti iya bukatar addu'o'inmu akan Allah ta'ala ya bashi lafiya kuma wanda suka taimaka masa a masallaci da sauran shaguna aka mai gudunmawa muna musa don Allah ya saka musu da alkhairi suma kuma Allah ta'ala kada ya tsaye da harkokin gidansa akan wannan jinya Allah ka buɗa masa ka buɗa masa ka buɗa masa inda zai rike kansa wajen jinya kuma da iyalansa Allah ta'ala duk masu irin wannan larurai wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka fidda su daga ciki waɗanda kuma suke neman ado'in neman alkhairi a gonka ya Allah duka muna mai koko kwambara gare ka ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka samu lafiya mun kama lafiya mai wannan gida Allah ya saka masa da alkhairi manufofinsa na alkhairi Allah ka tabbatar masa da su kusa kwarai a rayuwarsa Allah ka ba shi ikon aiwatar da su Allah ya ƙara wa gyati masa lafiya Allah ya ƙara gyati masa lafiya iyalansa da suka rasu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu musamman hajiya yalwa Allah ya ji kanta ya gafarta mata iyalansa da yake tare da su yanzu Allah ya ƙara musu albarka da san addini da kuma san taimakon al'umma gaba ɗaya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi